تبارك وتعالى يرحم من في الآل يرحمكم من في السماء هذا من كان ثم ذكر sannan kuma wani subhanahu wa ta'ala bayan ya ambace wanda su da abin da suke yi manufar su su ga amfanin hakan a wannan rayuwa ta duniya su da abin da suke ba suna yi bane dan Allah ba suna yi bane dan lahira a sai kuma aka dawo aka ambaci man yuridullah wanda shi duk abin da yake yi yana yi ne dan ya samu karbuwa wajen Allah ba wai yana yi bane dan duniya a san da shi ko ta kyau ko wani abu wadda lahirata wanda manufarsa gidan lahira bi kaulihi da yake afa man kana ala bayyinatin min rabbih yanzu wanda yake duk abin da yake yana yi ne bisa hujja bisa bayani daga wajen ubangiji ya dulluhu alal haqqi bayanin da zai ringa nuna masa gaskiya ko yaushe a kome ya dosa وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه wanda yake ala bayyana min rabihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma baki daya wa'inda suka bi shi duk wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ala bayyana min rabi wal bayyinatu alquran bayyana shine qur'ani da abin qur'ani ya shaida masa gaskiya hujja a shaida qur'ani ita ce babban hujja ga abu shi yasa wato ko masana Allah suke cewa duk wani abu wanda yake ya zo ya saba da Qur'ani to ai dole a ajiye shi ko da ya zo a hannun wanda ake ganin kamar ya isa amma dole a ajiye shi a komo ga Qur'ani dole sai bawa ya zamo a tafiyarsa Qur'ani shine babban jagorarsa min rabbihi hujjan ko da kake daga Qur'ani daga wajen ubangiji ne alwa wa yatlu yattabi'u zalika al-bayan shahidu ya kuma mai shaida yana bin wannan bayanin aw man kana alaihi ko ko yana bin wanda yake kan wannan bayanin hudar ta ya zamo ya koma ga mantin ko kuma ta koma ya koma ga bayyanatin kowanne a ciki mai yiwuwa ne ko da yake an yi taskiri za a ga kamar bayyanatu wannan si ne to amma abin da ya sa saboda ma'anar bayyanatu albayanu bayanu ko muzakkari ne alhali mai shaida ko mai shaida yana bauta istihadi da yake shaidawa gaskiyarsa au sirrihi ko cewa yana da ingancinsa ko gaskiyarsa minhu daga Allah min Allah wanda yake mai shaidar nan daga Allah ne wa shahidu jibrilu mai shaidar an samu zantuttuka biyu a nan wasu ka ce mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu nan da yake sauka ga manzo dare da rana ko yaushe yakan sauko ya isar da aikin Allah wanda wannan ya tabbatar a ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake isarwa ko yake faɗa daga wajen Allah ne awul injilu ko ko abin da ake nufi da shahidin injila injila wanda yake ta shaida da maza manzo sallallahu alaihi wasallam wa min qablihi kitabu Musa akwai littafi annabi musa tun kafin zuwan injila ko tun kafin zuwan qur'ani at-tauratu at-taura shaidu lahu ala ita ma ta shaidawa manzo sallallahu alaihi wa sallam hala kaunihim halin zamawar littafin nan na annabi musa imama jagora ne mu'tamman bihi fi za a yi koyi da shi alamarin addini wa rahama rahama ce kuma alal munazzali alaihim ga waɗanda aka saukar gare su yasilhum ila hayri darain zai sada su zuwa alherin duniya da lahira in ne za su yi aiki da shi to za su rabauta da alherin duniya da na lahira wa habaru man mahazuru labarin man dinnan da ya gabata wato wadda take mausuliya ce mubtada ce kana la bayyanatin shine silar mausula to labarin an shafi ai kamar yuridu duniya zinata a taba kwatanta mai wannan matsayin da wanda shi duk abin da yake manufarsa shine ya samu duniya wanda ya sa neman yardar Allah a gaba ya sa neman cewa lahirarsa ta yi kyau a gaba to to yanzu za ta yi a ce za a kwatanta shi da wanda shi duniyan nan ya sa a gaba ai ba za su taɓa zamowa ɗaya ba shi ya sa lalle akwai bambanci tsakaninsu mai hankali ya kamata ya gane ina ya dace a dosa duniya in an doshe ta ta yi a samu amma ko an samu ba ɗorewa za ta yi ba ba lalle kuma a samu ɗin ba ta yi a gama dosar tata ba a samu ba a waye gari an je lahir lahira ko ba ga wanda ta fi tsanani irin ga wanda bai doshe ta ba wanda dai ya doshi lahira to lahira sai ta zama ta yi masa sauki man kana yanzu da ga Allah fa ina jalla la man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu suma ja'alna lahu jahannama yaslaha yasa a doshi Allah da kome shine an samu mafita ulaika allazina ala bayyinatin su wanda da suke duk kome suna yi ne bisa hujja yu'minuna bi su ne wanda yake sun yi imani bi zalika da bayani da wannan bayanin allazi huwa qur'an wanda shine qur'ani talahum aljanna ya zama kenan ashe makomansu sakamakon da za su gani aljanna wa man yahfur bihi min al'azari wanda duk ya kafirce daga da qur'ani daga cikin tattarmukan kafirai alfirakil mujtami'ati ala mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kungiyoyi daban-daban wanda suka haɗa kai akan gaba da sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kafirce da qur'ani daga cikin su sannan ba mawudu ya gane wuta ita ce ma'alkawatarsa ya riduha zai gangare mata la mahalata ba makawa ba makawa sai ya je wuta ba shi da wajen zuwa in ba wutan nan ba halaka ku fi da timin ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kada ka zamo kana cikin kokonto daga wannan yana qur'ani daga qur'anin awil mau'idi ko ko cewa shi wanda duk ya kafirta da qur'ani an masa nauko cewa karshensa dole ya koma ga wuta bai nauka ne la mahal abu ne wanda ba makawa sai an yi shi ba makawa sai an yi shi ana zantar da annabi sallallahu alaihi wasallama amma almuradu gairuhu ana nufin waninsa cewa ku jama'a da ake ta faɗa muku wannan ku tsaya fa ku yi imani da wannan hakikanin imani ku sakankance da shi hakikanin sakankancewa domin ku abu ne wanda kamar an yi an gama kamar an yi an gama innahu alhaqqu min rabbik magana ce ta gaskiya daga wajen ubangiji walakin asaran nasi sai da mun yake samu yake damun mutane ga hanyar tsira ana ta dora mutane amma kuma ya zamo mafi yawa ba su kama hanyar tsira ba to me yake damun su mafi yawan mutane alkuffara kafirai la yu'minun ba su imani ba yakin lati nazarin saboda tunanin su gajere ne za sa mutum ya ta tunani ya ta tunani ya ta tunani amma tunanin ya tafi a cikin halittar Allah ba tunani akan lamarin Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa sai zamo a maimakon halitta ta Allah ta shirya da shi ga Allah sai zama halitta ta Allah ta zama hijabi tsakaninsa da Allah wal iyaz billahi ya zamo bai mori wannan halittar ba wanda ya mori halitta kowace irin halitta ce a hakika shine wanda halitta ta shirya da shi ga Allah duk wata halitta da ka gani shaida ce akan Allah tabaraka wa ta'ala cewa akwai Allah shi ne mai tafi da ita shi ya halice ta shi yake tafi da ita to wanda ya gano haka daga duk abin da ya gani wannan shi ya amfana da sanin halitta shi ya amfana da ganin halitta amma wanda aka buɗe wa halittar ya zama shi tunaninsa ya tsaya nan iyaka halitta to ai shi kenan ya bace a iyaka nan sai zama ya bace a cikin halittar bai san Allah ba ومن الظلم
ممن ادعى على الله كذبا أولئك يكرهون على ربهم ويقول أشحال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين ومن الظلم ba ɗaya wanda ya fi zalunci mimman ya tara ala Allah ya kazuwa daga wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ga Allah ta baraka ta'ala ya sa wannan ƙarya ce ba haka Allah yake ba amma ya kirkira ya dangana ga Allah a yi mata ado a ce wa ƙarya ado a ce wa ƙarya fenti don a yaudari bayan Allah su ɗauka kamar gaske to ba cutuwar ba cutarwa irin wannan a ɗora mutane akan mummunan matsayi akan a ɗora mutane akan mummunan hanya cewa mutane gadar zare suna bi suna fadawa suna ganin kamar aiso sun samu wata makama ina ganin kamar sun samu mata makama alhali ko halakar da su ake to masu irin wannan sun fi kowa zalunci ba wanda za a ce ya fi su zalunci bi an nasaba ilai ma laifin kamar wanda suka dangana wa Allah abin da ba nasa ba kamar suka ce wanda suke cewa Allah yana da da ko kuma suka ce wannan addinin Allah ne alhali ba addinin Allah ba ne sun san ba addinin Allah ba ne son zuciyarsu ne ko son zuciyar wasu suke ta kokarin sai mutane sun bi irin yadda yanzu ake so da sai zama ba karamar banna ba ce ba karamar banna ba ce haka kawai mutum akan son zuciyarsa ko kan son zuciyar wani kaji yana ɗauko ayoyi na Allah yana ta wai dole sai ya nuna mutane wai akan gaskiya suke in aka tsaya aka nemi duniya da duniya to ta yi an yi banna amma ko an yi banna karama ce amma ba illa irin a ce sai an nemi duniya da lahira sai an ba da lahira don a samu duniya sai an kawo aya ta qur'ani don a yaudari bayi mutane na son su ba abin da Allah ya faɗa a yaudare su da wannan akan kawai ana kokari a tsora su akan wata manufa ba haguwa ba daidai ba ba wanda ake nufi da addinin Allah ba irin wannan banna ce ba karama ba a wanda fa'anhu ma anzalahu ko ya kore wa Allah abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi Allah subhanahu wataala ya saukar da abu haka kawai shi ganin abin bai dace da son zuciyarsa ba ko ganin cewa bai dace da son zuciyar wani ba yi ta kokari yi ta kokari yi ta kokari sai ya kore wannan din cewa ai gaba da ba daidai ba ne ulaika masu irin wannan sifa yoraruna a larabe a nan gaba akwai ranar da za a kai su wajen Allah za a bijirar da su ga ubangiji a yau aljamaci a ranar aljama za su tsaya kowane ɗaya daga cikin su zai tsaya daga shi sai Allah dan abin ya fi zamowa mafi tsanani gare shi ga shi ya san a gaban Allah yake ya zo kuma shi bawa ne duk wata da'awa da yake a baya ta kau a sannan gaskiya ta zo gare shi ya gane matsayinsa waya kula shaɗu a wannan wakacin ne shaidu masu shaidawa min almalaikat wan nabiyina wato daga mala'iku da annabawa mala'iku su ne masu sai da annabawa su ne masu sai da za su sai da akan al'umminsu aumin jawarihi ko ko daga gaɓoɓinsu yanda aka faɗa wato cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ga baki sai a umarci gaɓoɓin su yi magana har wa ƙalu lijulurihim lima shahidtum alaina fata ta magana cewa kaza da kaza kai da ni kaza da kaza kai kaje waje kaza da ni kafiri ya zo yana cewa ke fata me yasa za ki min wannan mummunan shaida fata ta zo tana cewa an daga nan lahu da zai an daga kula shai ko a daga ku awwala marra wa ilayhi turja'un wa kuntum tastatirun an shada lakum sa'u qala julukun wala asar wala tazarunkum anna allaha la ya'lamu kaseeran mimma kuntum ta'maluna da ɗauka kuke yi Allah bai san da abin da kuke ba Allah ya sani gaɓoɓinku sun sani to haula za su wa'annan su ne wa'anda ka zabo a larabe suka yi shaida suka yi ƙarya ga ubangiji ala na'am lanatullahi ala zalim da ana Allah ta tabbata ga wanda suke azzalimai tahwilun azim wannan ban tsoro ne ba tsoro ne mai girma bima ya ke kube da abin da yake ya kewaye da su bi zulmi da sababin zalincin su bil kazibi ala Allah ta fuskar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya allazina allazina yasudduna an sabilillah sune wa'inda suke tsare bayan Allah daga tafarkin Allah dinihi addinin Allah wayan kunaha suke neman tsarin Allah suke neman tafarkin Allah ki waje a karkace kawai sai ba sa son mutane su bar tsarin Allah san ba sun fi son sai dai an yi wani kungiya kungiya a ciki wa'uwajata suna neman ta a karkace an guna ala an yi awon jubin riddati ko suna neman ma'abutanta a ce sun karkace ta fuskar juyawa addini baya a kullum mabannata ba abinda suke so illa su ga wanda suka ce sun ji sun gani sai sun ba addinin Allah to sun juya wa addinin baya kullum me za a yi ne don a sa mutane su juya wa addini baya wannan ake ce wa bila da kafirun su kan ba su yadda ba da cewa akwai lahira su sun kafirce da maganar lahira wa takariru maimaitawar da aka maimaita hum da taki da kufre na a karfaf kafircin su wata tausin ne da cewa su ne kafirai na hakika kamar sun keɓanta da kafircin kai ka ce ba wani kafiri ma sai su ulaika أولئك لم يكونوا محسنين سوى وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون النصر وما كانوا يبصرون ulaika wa innan masu wannan sufa lam yakunu mu'jizin Allah da na za a yi su gagari Allah duk sanda Allah ya so ya rike su zai rike su filari a duniyan nan kan su ɗauka sun yi kaza sun yi kumbo sun yi makami kaza sun yi gida hawa ɗari da kaza sun yi menene wannan zai sa su tsere azabar Allah ina duk sanda Allah ya nufi kama su kama su za a yi nan take ko sakan ɗaya ba za su iya yi ba wanda Allah bai nufa su yi a nan duniya ba duk abin da suke hangen sun mallaka Ah, an yi wa'ajiban ba za su tsere ba Allah bai musu azaba ba ma kana laumin doni la mai ba su da wasu mataimaka da za su kare su daga azabar Allah ansaru ansarin ba su da mataimaka yabna unum ayyata ansarin ayyata wa ansaru saboda ah, min auliya din asali sunan kana auliya din sunan kana ne domin aka kafa min za'ida ta ta yi jarra shi yasa ah, majruri ne ya ta masa jarra da fata saboda lalayen sarifu ne saboda alifin tanisi al-mamduda amma dai a mahallin rafa yake saboda la- sunan kana ne shi kuma lahum din shine labarin kana ba su da wata makamin ulum min azab Allah da za su kare su daga azabar Allah yura afu lahum al-azab lalle kuma innan su tabbatar a ranar lahira sai an ninninka azaba gare su bi irlani saboda su ba wai kawai sun bata ba a'a sun bata da wasu wanda ya bata yayi laifi kwarai kuwa amma laifinsa bai kai kamar laifin wanda yake badda waɗansu ba ba shi kansa ya bata badda wani ya fi laifi na kanu sadiyu na sama su dinnan ba su da ikon ganin gaskiya ba su da ikon jin gaskiya libu gurim lau nan suna gaba da gaskiya gaba da suke da gaskiya shi yasa ko gaskiyar ta zo ga kunnuwansu sai zama kunnuwan nasu a toshe suke daga gaskiyar wa qalu qulubuna fi akinnatin ma taduna ilayhi wa fi azanina waqar eh, wa fi azanina waqar yanda zamu suke faɗa kenan zuwa ko wani nauyi a kunnuwansu ba zai ba su dama su gane su su ji ji na ganewa ba irin abin da ake faɗa musu ai la yastati'una qabulahu wal amala bihi ai ba su da ikon a ce sun karɓa sun yi aiki da shi wa ma kanu yusur su dinnan ba su da ikon gani lita'anihim an ayatin lahi saboda makancewarsu daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ulaika allazina أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ulaika masu wannan sufa allazina su amsa su ne wanda yake sun asara kawunan su lima sirrin ila nari mu'abbadati alai saboda makomar su wuta wata da yake in sun shiga ba maganar fita har abada wuta ce wadda take a dawwamarwa a kansu wa walla anhum ma kanu yaftarun irin abin da suke kirkira suke danganawa ga Allah suke daukan cewa wai wannan aiko zai musu rana to a ranar da suke tunanin ya musu ranar abin kuma ya bace daga gare su Eh, guma- gumakan da za su ke tabautawa suna cewa ha'ula shufa'una ilallah wai wa'annan ne masu yi musu ceto zuwa ga Allah ma na abu duhumu illa da ƙarribu na ilallah zulfa wai ba abin da sa ce wata musu wajen su kusata su ne ga Allah to a wannan ranar wannan gumaka sun bata daga gare su za a faɗa musu cewa ya kofa da abin da kuke bautawa yau fa wata ta sami kira ne inna kuma mata abu dona min doni la ya sabu jahannam an tum da hawari dona wa ma wa rabba abu mata lutar la jarama
لا جرم أنهم لا يدركون أكثرهم tabbas abu ne wanda yake ya fito fili cewa kafiran nan su ne ma- masu cikakken asara a lahira saboda sun yi asarar da ba ta da doruwa har abada wanda duk ya mutu da kafirci ai yayi hasara hasarar da ba ta da doruwa har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wanda duk ya tare da wani da Allah ai bayan da za a yi ya ga aljanna Allah ya haramta aljanna gare shi
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون inna allazina amanu hakika wannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari wa ahbatu khashu suka nuna tsoro wa ma'annu suka nuna nutsuwa da lamarin Allah wa anahu suka mai da lamarin su gaba daya ila da fim zuwa ga ubangiji to la tasar janna masu wannan sifar aka kawo sunan ishara a matsayin musnadu da ya nuna cewa abinda duk za a faɗa an samu to dalilin sa su da wa'ancan sufofin imanin nan da aiki nagari da ihibati zuwa ga Allah shine yasa suka samu wannan matsayin da za a faɗa shine zama wasu ashabul jannati yan aljanna kun biya halin hakika su kan sun shiga aljannan nan ba maganar fita har abada da'imuna madawama ne a cikin aljanna ba maganar fita har abada matsalar fariƙa ne ويومئذ كأبي وأصبي والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون matsalar fariƙai ga wasu ƙungiyoyi biyu wanda a iya kwatanta kowace ƙungiya daga ciki ɗaya ƙungiyar ƙungiya ce da za a kamanta ta da makahu kulma ga makanta ga kurinta gaba ɗaya wacce ce mai wannan sifar kafirai kafirai makafi ne kafirai kurabi ne a ɗaya ƙungiyar kuwa masu gani ne masu ji su waye masu wannan safar su ne mummunai shi ya sa kala amma Allah san ne azar sirrul kafir wannan misalin kafiri kenan wal basir wa sabi ko hazar sirrul mu'min misalin mu'mini kenan to hada tauya ne masala yanzu do Allah a taba daidaita su a wajen kwatanci kai yanzu ka kwatanta wanda yake makaho kurma da wanda yake mai gani mai ji za su taba zama wa ɗaya ai ba za su taɓa zamowa ɗaya ba to aka nan mumini da kafiri bayan da za a yi su daidaita irin nan aka samu bambanci bai da tsakanin malaman usulun suke kama anan da aka kore dangantaka daidaita tsakanin su to ya kun da ke nan a kore ma ba za su daidaita ba ko menene ma gaba ɗaya tunda dai an ce ai ba ba da za su daidaita to cewa ba za su daidaita ba ya haɗa kone ko a ko kuwa a'a inda ba za su daidaita ba a lahira ko kuma waɗansu gurare a duniya amma akwai wasu guraren da sa iya zamowa daidai to shine yana cikin wato inda aka samu saɓani jalaluddin suyudi da yake kawo wasu matsaloli a kaukan misali wanda yake an sami saɓani tsakanin malamai suna nuna umumi ko ko ba sa nuna yake cewa wa anna nafiyar liftiwa amma wala akaltu ma in akaltu masala wa anna nafiyar istiwa amma cewa kore istiwa'i kamar wannan da aka ce ba za su taɓa zamowa daidai ba ya haɗa a komi a komi ma kenan ba za su zamo daidai ba amma wannan shine zancen da ya fi shura wajen shafi'awa da wasu da yawa daga malikawa amma nafiyawa suka ce a'a akwai inda yake dai za a ce ba za su zamo daidai ba amma wani gurin me zai hana a ce sun zamo daidai Eh, akwai wasu gurare da sa iya zamowa daidai amma a lahira dai kam da kuma a wasu abubuwan ba za su taɓa zamowa daidai ba Eh, mummuni a lahira aljanna za shi kafiri ko wuta ai ba zamo daidai ba haka na a wasu abubuwa a duniya ka sa mummuni a gaba ka bi shi sallah amma ka sa kafiri ka bi shi sallah ina ai sallah ba ta yi ba eh, wato tamsilan wajen kwatantawa aw sifatan ko sifa aw halan ko hali afala tazakkarun yanzu afala tazakkarun yanzu abin nan da ake faɗa bai ishe ku a ce kun tsaya kun yi tunani ba ku gane gaskiyar da ake so ku fahimta ku tafi a kanta Eh, ya kamata duk bayanin da ake ya zama kun tsaya kun yi cikakken tunani kun gane abin da ake nema daga gare ku don ku tafi da rayuwarku a kai da rarrabil amsali jan wani misalin da ake sassawa bitamul fiya ta rasa tsayawa a lura a lura a ciki wala ga darsa na nuha ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين za ta haɗo a cikin kissar annabawa za a kawo kissoshin annabawa a nan an fara ta annabi nuhu za a kawo ta annabi hudu za a kawo ta annabi salihu haka dai har a ƙarshe a kawo ta annabi musa a ƙarshe fitaro amur fir'aun ma amur fir'aun da fira shirya ƙarfi ƙwamun mai mai jami'a sa su tsawar da kuma na su saurin nurun to a wato bayan an duk gargadin ga bayi sai kuma aka kawo musu wani nau'in na gargadi shine su tsaya su yi tunani a cikin al'ummun da aka yi kafin su da irin yadda al'ummun nan suka juya wa lamarin Allah baya da yadda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su aka wayi gari babu su babu su fatilka biyutu muhawiyatan bima zalamu wala rasananu alila qawmin ubangiji ya ce hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa inni lakum cewa ni naziru mai gargadi ne mubin mabayanin gargadi gare ku na zo muku ne dan in gargade ku in bayyana muku a fili ku gane me ake nema daga gare ku bayyinul inzari mabayyanin gargadin ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم wato da ya fassara mubayyinul da cewa bayyinul inzari ya nuna mana kenan abin da yake so ya nuna mana cewa abana wanda aka kawo sunan fa'ilin ta anan aka ce mubinu tafiyar su daya da bana shi yasa yana daga inda af'ala ya zo ma'anarsa daya da fa'ala aka an ce af'ala yakan zo ya dace da sulasi kamar nan abana da bana bayyinu sunan fa'ili ne na bana ya binu to tunda aka fassara sunan fa'ilin abana da haka ya nuna kenan ashe da banan da abanan din ma'anar su da eh wanda shi Abdullahi dan fodo alhisnur hisnur rasid ya kawo fi'ilai da dama fiye wajen goma wanda da af'ala da fa'alar su din ma'anar su da kamar su sara da asara su nara su anara a su saka da aska da makamantansu Allah ta abudu illallah da cewa fa kakku bauta wa wani abu daban in ba Allah ba ku tsako da Allah shi kadai in ne a hafi alaiku a zaɓar minali ne ina je muku tsoro in a battun gaya in kuka ce za ku bauta wa wani Allah ta je muku tsoron azabar rana ne da daɗe dole shi ko fa'ilu a nan mai ma'anar mufi'ilu ne fa'ilu yakan zo da ma'anar mufi'ilu ko muf'alu ko fa'ilu ko maf'ilu a yakan zo da haka kamar sabi'u ya zo da ma'anar musmi'u eh akwai kuma sami'u wanda yake zuwa da ma'anar sami'u eh, kamar karibu wa kaga shi ba ya zo da ma'anar fa'ilu ne mulimin mai raɗaɗarwa fi duniya wa lahirati a duniya da lahira na je muku tsoron azabar rana mai raɗaɗarwa in dai kuka ce za ku bauta wani Allah wa fil haqiqati sifatul mu'azzabi raɗaɗi siffar wanda ake wa azaba ne a hakika azaba ai ba ita ce take da radade ba azaba ba wanda da wani radade amma wanda azaba ta saukarwa shi ke cikin radade shi wanda ake wa azabar ai shi ne yake cikin radade ko lakin yusufu bihil azabu wa zamanuhu majaza sai dai akan siffanta azabar ta haka a ce azabar radade ne wato an saki mahalli a ko sufa ta mahalli a kan halli ko kuma a sufanta zamanin da haka dai ta fuskar majazi mursali dai wato an saki wato wato sufa ne ta mahalli a kan halli ko an saki wakaci ne a kan muwakkatu fakalar malau
قال الملأ الذين كفروا من قومه ما لك إلا بشرا مثلنا وما لك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما لنا لكم علينا من فضل بل نكن نحن الكاذبين fakalar malau lazina kafaru min qaumi jama'a wannan da suka kafarce daga mutanensa suka ce da shi wannan mala'un a rubutun qur'ani yana cikin wanne akwai mala'u mala'u da ake rubutawa da waw ai alhamza akan waw din sannan ai alif gaban waw din akwai kuma wanda ake rubuta shi alif lamalif wato sai ai alhamza akan alifin lamalif din to wannan a rubutun me yake mala'u din yanda aka rubuta ana haka yake ko ko ko ina ma na so to allazina kafaru min qawmihi wannan suka kafirce daga mutanansa suka ce jama'a da suka kafirce daga mutanansa suka ce ma naraka illa basharan mislana suke cewa da annabi nuhu ai su ganin da suke masa mutum ne kamar su ganin da muke da suke masa mutum ne kamar su la farra laka alaina na husuka bi wujubi da'atihi ba ka da wani fifiko akan mu da za a ce mu keɓance ka da cewa ai lalle ne mu bi ka saboda wannan fifika baka abu wata siffa da za ta mayar da binka ya zamo dole kanmu ba wa haza jaru minhum bi hususiyati nubuwati wannan wauta ce jahilci ne zo daga gare su da ainihin hususiyar annabta yanda za a faɗa nan gaba a cikin suratu ibrahim manzannin za suna suka ce eh ina ni la bashir musu mun yadda mu mutane ne kamar ku walakin nan la ya munnu alamin ya sha min ibadi amma Allah yana da ikon yi baiwa to ne su daga bayan yasa cikin bayi dan ya zaɓi wa'yansu ya ba su matsayin annabta ko ya zaɓi wasu ya ba su matsayin manzanni ko kuma ya zaɓi wasu ya ba su matsayin walittaka to kai dan ba a baka ba ka ce wai ai dole mutane mutum ne ka maka zuwa hudu ko uku zuwa ce annabi ne ko yana mutum ka maka sai zuwa ce waliyi ne ko wasu ce waliyi ne shi eh a a ai ba haka abin yake ba in Allah ya keɓance shi ba Allah yasdati min al malaikati rusulan wa min an nas wa ma nara kattaba'aka illa allazina hum araziluna suke cewa su iyaka fahimtar su da lamarin annabi nuhu sun ga ba wanda yake cewa ma zai bi shi sai wa'anda suke ba koman komai ba sai ko wanda suke kaskantattu a cikin su a satiluna wa'anda yake a kafa la yubala bima yaquluna ba a wanda ba a damuwa ma da me suka faɗa ba su kai matsayin wa'anda za a kula da me suke faɗa ba ba biyan ra'ayi da zarar hange da an hanga haka za a fara hangowa zahirar ra'ayi min gairi ta'ammuki wato zahirin fahimta ba tare da tunani ba a wata zahirin ra'ayi min duna ba ne ko ko a zahirin fahimtar su ba tsayawa suka yi suka yi wani zarfin tunani ba wanda ba su ba annabawa ba gani suke ai wanda suka fi annabawa ba su da tunani shi yasa har suka ba annaba kamar yadda yanzu wanda duk suke gaba da waliyya ko suke jayayya da lamarinsu gani suke ko masu bin waliyya wai ai ba ku tunani ba da kun tunani ai da ba ku be su ba alhali ta yi kun yi tunani jibin nasu tunanin ne ma ya sa hakko ka be su to amma da yake so Allah ya sa musu wani hijabi ko yaushe gani suke waliyan da ake faɗa yau ai mutane ne kamar su sai su zama kullum su tunaninsu abinda suke hange shi ne ya za a ce su su bi su ya za a ce su su bi su wa ma da rana kuwa ne na mai fari sai suka fito fili ma suka faɗi magana abin da yake zuciyarsu sai ta ba mu ganin kun fifice mu da wani abu da sai ko na bihil ittiba amina da zai sa a ce kun cancanci mu bi ku ba ku da wani fifiko a kanmu da zai sa a ce kun cancanci a ce mu dinnan mu bi ku wannan zuba kun kafir kafir annabi nuhu suke faɗa annabi nuhu da wanda suka bi cewa ai su suna zato ma cewa maganar da suke duk ba gaskiya ba ce duk ƙarya ce fi da awar risalati wa da awawun bisidgika kai ka faɗi maganar da ba gaskiya ba da kai da awar cewa Allah ne ya aiko ka su ma sun faɗi maganar da ba gaskiya ba da suka ce ai gaskiya ka faɗa shi yasa da kai da mabiyan naku duk kun faɗi magana wadda ba gaskiya ba. Fala.
فعزت عليكم فعزى عليكم أنفسهم وأنتم لها كافرون annabi nuhu ya ce da kafiran mutanen nan nasa ya gauri ku mutane na ratumu ku ba ni labari ku tsaya mu tantance wannan magana a yan kuntu alamai da timin rabi idan ya zama ni da nace Allah ne ya aiko ni ina da hujja akan haka wadda take tabbatar min da cewa Allah ne ya aiko min hujjatin shahidatin bi sai da awaya ina da hujja wadda za ta shaida da cewa da a wadda ne cewa Allah ya aiko ni gaskiya ne ya rabi daga wajen ubangiji wa ta ne rahmatan min indihi Allah ya bani rahama daga gare shi nuhu wata ya bani rahama a annabta ya na faru min domin annabta baiwa ce daga Allah ولم تكن نبوة مكتسبة ولو ردات الفرع على أقبة بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنى بل ذاك فضل الله شين محل الشاهدة فأن يسألكم كو يزمو baku iya gane hujjar ni da nake da ita ba haka ya tilbayyana da hujjar nan ta buya alaikum gare ku an rubuku muwa ba mu ce za mu yi muku dole ne a kan sai kun yarda ka gamu da makawo kana duba sama kana ga rana ta fito yana ba ta fito ba to do Allah ne zaki ba sai dai kawai ka zura masa ido ba kai Allah ya baka idanu kana ganin rana shi ko Allah bai ya dauke masa idanun ba ganin rana shi yasa kai kana ganin ta to za je dole sai ya gani sannan kai ka gani dole ne sai ya gani sannan za a ce kai ka gani ina ba haka abin yake ba kuma yanzu shi da bai gani din nan ba za ka masa dole ya gani ne kana da ikon ka dawo masa kuma ya ji mana wannan ba aiki ya isa ce zai shirya da wanda Allah ya batar an zubu ku kuma za mu ce dole ne sai kun yarda an kurfu kun alal ihtida'i biha wa qabul ya zane muku dole akan sai kun shirya da ita kun karba wanda da kan alhali ba kwa so kuna kinta alal irru Allah zalika ba mu da ikon mu ce zani muku dole wallazina qadiru alaihi abinda muke da iko akai du'a kun ila Allah shi ne mai kiran ku zuwa ga Allah ko yaushe dai za mu faɗa muku magana Allah ma'al bayani tare da cikakken bayani la idhadul ihtida'i fi qulubikum ba mu da iko akan mu shigar da shari'ar a cikin zukatanku ba mu da iko mu ce za mu sa da shari'ar ga zukatanku za dai mu faɗa muku in buɗin mun faɗa muku kun ji kun karɓa Allah ya nufi shari'a kenan shi kenan in kuma ba ku yadda ba ba ku karɓa ba to Allah bai nufi damar ku shirya ba to ya za a yi da ku wa ya kauri ويا قوم لا أسألكم عليه ولا إن أجري إلا على الله وما أنا بفاعل وما
Mm.
وما أنا بفاعل الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني عليكم قوما تجهلون wa ya kauri ya ku mutane da la as'alukum alaihi ajra ban ce ba alaihi mala ban ce ina bukatar sai kun biya ni wata dukiya ba akan isar muku da aiken nan na Allah ballantana ko ku ce ai biyan wannan dukiyar ita ce ko haka ne zai hana ku ku bi ni to ba cewa akai sai kun biya ba ala tablighi risalati sai isar da manzon nan man tambaye ku kifila lada ba to dunihi da za ku ba da shi gare ni da za ku ba da dai shi gare ni a ta asali za a ce to duna nihi sai aka shafe ɗaya daga cikin nonon ko eh wasu suka ce ta rafa aka shafe aka bar nonon rukayati wasu wasu suka ce a ta rukayar aka shafe aka bar ta rafa fili daidai daga cikin af'alul hausa wanda yake marfu'i ko za a yi masa rafa da nuni kuma tun da yake ya samu da lamiri za a sa nuni na wikaya ko wa qabla yan nafsi ma al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim yanda ibnu malik yake fada alfiya ko a Qur'ani akwai gurin da yake an bi irin wannan uslubin musamman a wasu jira'o'in misali a tuhajjuni akwai jira'ar bashar da ya zama an wannan kenan ko kuma kula fagairar lahi ta muruniya wanda ba su yi shadda akan nonin ba an shafe ɗaya daga cikin nonin guda biyu hatta ta kai muni ballantana ku ce za ku tunce ni bi an ne uridu jarra nafin da cewa ina nufin jawo wa kaina wani amfani ne ba son jawo wa kaina wani amfani nake ba ina isar da aikin Allah ne abinda Allah ya dora mu ina jira illa ala Allah lada na sawari lada na bai zama ba sai ko ga Allah Allah ne zai bani lada Allah zai arsana ne ilaikum ba cewa akai ko ku bayar ba Allah da shine ya aiko ni zuwa gare ku wa ma ana bi dalilin lazina amanu bayan da zai yi a ce wai in koru wanda suka ba da gaskiya sun nema da gare shi cewa ya koru wanda suka ba da gaskiya don su ko da ma za su ba da gaskiya da shi a ce sun zo suna zaune wa'annan suna zaune hawa a abin kyama ne ga su manya ga wa'annan kawai su zo suna sai dai ya kore su irin yadda koyaushe kafirai sukan nema daga manzanninsu ko manzo Allah ma aka faɗa masa wala tadrul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka bi hisabi min shay fatawlum fatawakuna min al jahilin kama amartumuni irin yadda kuka nema daga gare ni anan wato aka sawa labarin ma ba a Qur'ani akwai guri da yawa da aka sawa labarin ma ba akwai wasu wuraren da ba a sa ba ta ba sai yasa ina ma za a samu wani ya dan karamin aiki ya fitar da duk inda madin nan ta zo da guraren da yake an sa ba labarin nata ba kamar mara kuka bi zallani kamar nan wa ana bi dari da lazina amanu da ko gurin da ba sa ba ta ba irin ma haza ba shara ma hunna ummu hatim da ya fi da irin wannan da balaga da take cikin inda aka sa ba din da balaga da ta jawo inda ba sa ba ba ya zamo ba a sa ba eh ga sai ya zamo ya dan yi aiki kadan kamar mu masu kishuwa sai sai mu za mu saurara ko to kama a masu wuni irin yadda ka umarce ni nan mulaku rabbi ba makawa za su koma ga ubangiji za su gamu da Allah bil da tashi aljama fa jazi Allah zai musu sakayya wa ya kuzu lahum in manzalahum zai bi musu haƙƙinsu daga duk wanda ya zalunce su wadardan ko ya kore su walakin ya ala kun gwamnati sai dai ni kan na ganin ku mutane ne wawaye duk magana da kuke faɗa ba kan hujja kuke faɗa ba wauta ce kawai ta sa kuke faɗarta ba ku fahimci aki mata amrisun ƙarshen lamarin ku ba wannan aula ya haru min cewa wannan da suka bi gaskiya ai sun bi ku mutum ɗaukakarsa ga bin gaskiya duk wanda yake bi gaskiya ko kaka yake ya zan babba duk wanda ya jira ba gaskiya baya kuma ko shi waye ya kwaci duk girman bawa ya juya wa gaskiya bawa ya juya wa gaskiya baya to ya gama faduwa ganin duk kankantar bawa ya bi gaskiya to ya ɗaukaka wa ya gomi wa ya ɗauri annabi nuhu da ya ci gaba da faɗa wa mutanensa ya ku mutane na in yasu ne min Allah wa zai iya kare ni daga azabar Allah an yamna ni min azabillah wa zai kare ni daga azabar Allah in daratu da a ce zan kori wa'annan bai na Allah wanda suka yadda su bi kiran da Allah ya musu a ce na kore su kuna zata Allah zai kare ka kafa na Allah wanda yake zai ba Allah ko ka dauka wai Allah zai zai kare ka in kuma Allah ya doshe ka da azaba akwai wanda yake ya kare ka ai ba ai la za su lade minu ai ba wanda ya sai kare ni daga wajen Allah afala tazakkarun yanzu wannan bayani duk da ake muku bai isa ku tunani ba ku za ku gano an na ɗarɗan gairu sawari cewa a kore su ai ba daidai ne ba cewa a kore su ɗin ai ba daidai ne ba nan ne su wani ko wala kula da ne su wani ko da saura eh saura da saura ɗaya to wala a kulu ku a ja.
ولا ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا
Wannan ake sa sumanin ku? To, ɗan ne sumanin ku? To, zai mutu ake kan sumanin ku? Wannan ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Fatih
وعلى آله وصحبه وسلم